الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر السبر Ashirin da bakwai ga watan Rajab hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara shida daidai da sha shida ga watan Mai shekarar miladiya ta da goma sha biyar. wannan shine kaset na goma sha shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani ubangiji Allah ya ji kanshi da gafara littafin iqtida'us siratal mustaqim littafi ne mai matukar muhimmanci dangane da fayyace bayanai waɗanda ke da alaka da aqidan alwala wal bara wanda ke karantar da musulmi yadda ya dace ya mu'amalanci kwaikwayo da janye jiki daga al'adu irin na kafirai da maguzawa da kiristoci da yahudawa al'adun da suka shafi addininsu da ɗabi'unsu da halayensu da bukukuwansu da dukkanin salon rayuwarsu idan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba muna bibiyan al'imamu shekul islam ibn taimiyya rahimahullah a inda yake ci gaba da assala mana ƙa'idoji waɗanda ya gina wannan littafi a kansu waɗannan ƙa'idoji su ne kwararo na soshin alƙur'ani mai girma da sunnoni na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda a dunkule suka yi hani akan bin kafirai suka yi hani game da kwaikwayon kafirai waɗanda suka kawo illolin da ke bayani akan matsalar da ke cikin koyi da kafirai da yin kama da su a cikin abubuwa baya ga wannan a ƙarshen karatun da ya wuce mun ci maganganu waɗanda malam mai ta'aliki wanda ya taƙiƙin wannan nuska shine Profeso Nasir Ibn Abdulkarim Al-Aqal Allah ya saka mashi alkhairi a inda yake ƙara mana bayani dangane da wata mas'ala da shi Ibn Taymiyyah din yayi magana akai game da ayat cewa da Allah ya faɗa ƙarshen aya walahum azabun muqim cewa kafirai waɗanda munafikai waɗanda suka kibin Allah waɗanda suka yi suka ji daɗin rayuwa suka more suka yi sharholiya ba bisa tsarin addini ba suna da azaba tsayayya muqimin wadda ba a saurara musu dangane da ita ainihin ibn taymiya ya fassara wannan magana cewa wannan azaba wa tuntun daga nan duniya ne tun daga nan duniya za su samu kansu cikin kunci da damuwa da rashin kwanciyar hankali irin kunci da damuwa waɗanda zinubai ke sanya wa zakata waɗanda rayuwar mai aikata zinubai ko maguzanci ko fasikanci yake samun kanshi a cikin wato hali na ha'ula'i a nan ne sai malam yake ƙara bayani yake cewa za mu maimaita taliƙin da ya yi saboda ya shige cikin ainihin kasar ɗinmu da bai shiga ba wancan karan da malam ya ce lamba ta hudu a cikin shafi na saba'in da biyar ga wanda suke da irin wannan nuska yace walidhalika najidu kaseeran minal muslimin al-yawm lamman harafu an dinillahi dan haka ne muke ganin da dama daga cikin musulmai a yanzu a yayin da suka karkace daga barin addinin Allah wartakabul ma'asi suka hau kan laifuffuka suka yi ta auka wa laifuffuka wa kasura fihimul khabus khubus mugun aiki yawa a cikin musulmai zadat alamuhum nafsiyya sai raɗaɗin da ke cikin zukatan musulmai a yau sai suka ƙaru wa ƙasat ƙulubuhum kuma zukatan musulmin yau suka zama sun bushe sun ƙeƙashe wa hurimat lazzatil imani wa tuma'anina aka hana wa zuciyarsu jin daɗin da ke cikin imani da natsuwa wa akhadhu yahribuna min hadha alqalaq wal adhab an-nafsi bi kulli ma waffarathu lahum al-madaniyah al-haditha az-za'ifa suka yi kokarin gujewa duk wannan bala'in da suke ciki da kuncin zuciya ta hanyar amfani da duk wani abu wanda wannan sabon ci gaba na ƙarya da ake faɗa na zamani ya kawo musu min wasa'ilit talahi daga cikin hanyoyin ƙoƙarin hanyoyin watan attalahi shine hanyoyin wasa da hanyoyin holewa wal abas da hanyoyin tambele min muskiratin sai su kokarin shan abubuwan da suke masu sa maye wa muhaddaratin da magunguna ko kwayoyi masu gusar da hankali wa aganin da kuma sauraron kide-kide da raye-raye wa bil idafati ila al wasa'ili al ukhra sannan ka kara da sauran hanyoyi allati ubtuliyat biha al'umma waɗanda aka jarabci wannan al'umma da ita karriyaba kaman wasanni wasan kwallo wasan dambe wasan wrestling kallon fina-finai da makamantansu in Allah ya so ta nan zamu zami wata latta daga littafin ainihin mashhur mashhur Hassan Ali Salman ya da littafi musamman akan kurratul qadam kwallon kafa bala'in da ke cikin kwallon kafa jama'a ku duba da zama mutane bala'i da 'yan duniya da ustazai da manya da yara da dattawa da tsofaffi za ga haka za a tare a yi ta musun kwallo a yi ta shashanci da shiririta idan ana kwallo a garin nan yanzu da dare dole sai ka sani ko baka kallanta saboda ihu da za a cika garin da shi da kuma bayan an tashi sai an kai ƙarshe ɗan dare ana musu wani lokaci ma har da dake dake har da zage zage har da gorace gorace wasu kafirai suna can suna sana'a suna samun kuɗi ko kuma nan kuna ta hauka ba ku ta ku sana'a ba ba ku yi bacci ba mashuri ya yi maganganu masu ainihin ratsa jiki akan wannan matsala akwai can inda za a zo magana akan wasanni in Allah su za mu zo mai summarizing littafin kuma littafin akwai shi a makarantar nan nuska bilmi'at waɗanda malam ya kawo su Allah ya ji kanshi don asiya ban sanya aka kare da su ba na san dai mu yi magana da darakta akan cewa lalle za a ba mutane su sayi littafin saboda littafin an kawo su da yawa to za mu zo mu rairayo masail a ciki insha Allah wanda suke magana akan wannan don ta zama bala'i ne wanda ya shafi ko'ina yanzu birni da ƙauye duk inda ka je a arewacin najeriya nan akwai gidan kallon ƙafa gidan kallon ƙwallo banda bugawa da ake to gara ma bugawa wani zai ce yana motsa jiki ne amma wannan kalle-kallen da ake babu shirita irin shi jama duk inda ka je ƙauye ko da gida uku ne sai kaga an wata 'yan rumfa takara an saka signboard ana kallon ana kallon ƙwallo ko masallaci ba su da shi wani ƙauye amma suna da gidan kallon ƙwallo kuma duk zaka ambaci sunayen waɗannan kafirai yan kwallon sun san su da tarihin su da shekarar su a wuri kaza da inda suka fito da inda za su yadda ka san muna ambatan sahabbai ana haka suke ambatan su jama'a Allah shi kyauta to Allah ya sa mu samu hali mu wannan ainihin bayanai insha Allah dan gaskiya mutane suna da shauki zuwa ga irin waɗannan karatuka wal fan da kuma ainihin wato abin nan alfan shine kamar kace wasannin kwaikwayo wasannin gargajiya da makamantansu at wa ma yadkhulu tahtahuma da abin da ke shiga cikin waɗannan guda biyu min abathin wa majun na daga ainihin abubuwa na tambele da barna wa ma turawijuhu ajhizatul i'lam da abin da kuma kafafan watsa labarai suke kururutawa min hadha kullihi wa ghairi na dukkanin waɗannan abubuwa kafafan watsa labarai yatsa labarai daga na kallo da na saurare da waɗannan na zamani waɗanda ake ce musu e-media sun taimaka kwarai wajen ruruta waɗannan barna da yayata su duk duk inda ka shiga sai ka ji su yanzu kiɗa ka ɗauki kiɗa a matsayin mas'ala kawai ta misali ka duba ka ga irin yadda musulunci ya maganganu akan kiɗa da haramci cewa muryar shaidan ne cewa alama tashin alkiyama ne cewa tana kashe zuciya amma yanzu duk da ka kai ga takatsan sai ka ji kiɗa ko baka saurara ba magana mace tsakanin saurare da ji duk gidan rediyon da ka bude kafin minti biyar sai an sa kiɗa kai ko ƙur'ani aka gama sawa ranar juma'a da next da za a saka a cike lokacin shine kiɗa za a saka bayan an ce sadaqallahu alazim kaza kaza kaza duk sun yi dibida da zasu sai kuma kai gaji an sako wani wani shashasha kawai ya fara kiɗa yana rawa yana waka duk inda ka so sai dai ka daina jin rediyo baki daya ka kulle na mota ka kulle na gida ka kulle na waya amma inda zaka ji sai ka ji kiɗa duk inda ka je sai ka ji ana yi in wucewa ma za ka yi akan titi sai ka ji ana yi yanzu ka duba ga yadda yaran mu kanana suka yi waƙoƙin siyasa jama'a wata waƙar siyasa ma bakin yara za ka ji ta duk wata waƙa sun iya ta kuma ba fa suna ji a gida bane a saboda abin ya riga ya zama balwa amma babu yadda za a yi ka kauce mushi to waɗannan kafafen yaɗa labarai su suke rawaje wannan abubuwan domin in za su sama karatun ƙur'ani na minti biyar sai an biya kuɗi amma za su iya wuni suna sawa kiɗawai da sunan ana shakatawa da sunan wai ana shakatawa kuma har a dinga buga musu waya ana musu godiya cewa sun taimakawa mutane da shakatawa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nas'alullah al'afiya kaga sun rawaja abun haka akwai kafafan labaran da aikin su kawai labaran waɗannan ƴan wasa da mawaka da masu buga ainihin wato tambola da makamantansu akwai kafafan labaran da aikin su kawai shine nuna fina-fina akwai waɗanda kawai aikin su shine nuna raye-rayen akwai waɗanda aikin su kawai shine nuna waɗannan wasanni akwai waɗanda aikin su tallace-tallace ne na ire-iren abubuwan sha ɗin da maye da makamantansu Allah shi kyauta kullu hadha mimma yulhil qalb duk wannan abu ne wai wanda duka waɗannan abubuwa waɗanda suke lalata zuciya wa yusidu damir suke barnatar da tunani wa yudiful iman suke rawanta imani innama sababuhu shu'uru ahli al-ma'asi bil alam bi alami dhurub dalilin shi shine mutanen da suke masu sabo ne suke jin wato radadin zunubi a cikin zuciyarsu ba su sani ba ولذلك نجد أطباء الأمراض النفسية يكثرون dan haka ne muka ga likitocin cutukan zuciya sune psychiatric doctors likitoci waɗanda suke wa mutane magani ba ta hanyar watin ba su magunguna ƙwayoyi ba galibi ta hanyar ba su shawarwari munan da hausa cewa masa ake likitocin mahaukata psychiatry amma psychiatry a yadda yake a ilmance ya fi ƙarfin hauka da muka sani hauka literally hauka ta duka da hauka ta makamantansu ana kai ire-iren waɗannan ɗin ma amma akwai hauka ta rudani ta shirudin zihini ta rashin gane abubuwa ta mantuwa ta rashin tsarin rayuwa za ga wani gaba ɗaya ya rikici ka je ɗakin shi za ka ɗauka jerin fa wani ɗan kolin wani za ka ga sai mutum ya ajiye mota a nan sai manta ya tafi ya je hawo a caɓa dirin wannan hauka ce kuma ana zuwa asibiti na masu psychiatry ana duba irin waɗannan mutanen to yanzu a duniya likitocin psychiatry sun fi an fi bukatar su fiye da kowa demand din su yana tsayawa a duniya saboda halat wato cases na waɗannan irin yanayin suna nan da yawa mun gano nan jama'a cases na mutane waɗanda suke da bukatan shawarwarin watin masu atibba annafsaniyun sun yi yawa don wani kawai ya zauna ya yi shuru kawai sai fashe da dariya kaga alama hauka ne wannan wani ya fara kwalla haka nan kawai ba a yi mutuwa ba a yi komai ba wani ya ta zage-zage maganganu dai ga sunan da halaye mabambanta ko ya dinga maganganu wanda suke na alama kamar wani taɓin hankali ya kama shi ko aljani ya shafe shi ko irin wa manno amirhu na kisu fil khalqi ne shi a kasa ganewa ne kuma shekarar shahala 40 ko 38 to duk irin waɗannan halas ɗin abubuwa ne da suke tasiri na zinubai jama'a tasiri na ƙin biyayya ga Allah da mutane suke samun kansu a ciki amma ba su san haka ba sai su koma suna ta irin waɗannan abubuwa galibi magunan da ake ba su maguna ne wanda suke kawai muhaddiat abin da ake ce musu almuhaddiat wato magunan da za su saka bacci ko su mantar da kai halin da kake ciki a duniya dan ka samu abin da suke ce ma ainihin wato temporary therapeutic escape shine ka samu ka guje kai baran-baran da wannan damuwa taka ko da muwakkatan ne ka samu dan lokaci ne zaka manta da damuwa sai ka dan samu ka dan yi bacci ko ka dan ko ka ci abinci galibi abin da ake musu kenan dan ba abuwan da suke warkewa ba sai kuma ai tayin ba su shawarwari suna zuwa iyada suna zuwa kare ne ko da yaushe wannan musamman kasashen turawa a yanzu abin da ake kenan kusan kullum wa yazdadu alaihim talab kuma demand bukata zuwa gare su take karuwa كما أن مظاهر القلب وضعف الإيمان آه مظاهر القلب وضعف الإيمان كما يندكما أكي سامن بيان الرون إيماني da ainihin matsala a cikin zukatan mutane suke ta bayyana min al-intihar kaman yawan suicide mutun ya kashe kanshi kashe kai alama ce akan cewa mutun ya shiga cikin rudani mafi ban takeici a rayuwarsa ya rasa yadda zai yi solving din matsalarsa to sai tunanin wai in ya kashe kanshi shikenan ya fita daga wannan matsala alhalin kuma hakan zai kai shi zuwa ga matsala ce wadda tafi wannan shi da addinin musulunci bai halasta ba tsarin rayuwa ma lafiyayyen hankali ma bai halasta ba mutum ya kashe kanshi dan bai zama solution ga matsalar da yake ciki kowace iri ce wanda duk ya kashe kanshi a musulunci ranar alkiyama ba zai gushe ba tun daga kabarin shi ana ci gaba da yi mishi azaba da irin nau'in yadda ya kashe kanshi har zuwa tashin alkiyama Allah ya tsare mu walin hiyar al'asabi da kuma ainihin wato lalacewa ta mutum ya zama gaba ɗaya lalace tunanin shi wani haka nan ya ta ramewa kamar es ya kama shi yi ta ai shiga cikin larura da matsala ya kamu da cuta ba a san me ita ba wal hysteria wannan ta'arib ne ta'arib ne wato arabicization ne kalma ce ta ingilishi hysteria ana rubuta ta kamar yadda na faɗa ranar h y t e ko hysteria h y s t e r i a mala a sociology me kuke ce mata na san halace sociology ko shine mutum ya shiga cikin rudani wanda yake abnormal damuwa da zai sa ya dinga emotional reaction wanda ya saba wa ɗabi'a an san mutum ya ji takaici za a ga alama idan mutum ya ji farin ciki za a ga alama in mutum ya ji yunwa za a ga alama amma akwai wanda yake abnormal reaction infial ghair adi ga waɗannan bukatun shine yayi ta kuka yayi ta kuka saboda damuwa kukan ya wuce kimar damuwar ko ya ta dariya ya ta dariya saboda farin ciki farin ciki ya wuce kimar damuwa ya shiga cikin hysteria ana sa mutane dama da wannan sai ganin da nan ya zama mahaukaci haka nan kawai ta zub da miyo yana tofar da miyo haka nan kawai yana zaune a kofar gida ko dan a taba ne kawai ya wuce yayi horn sai ya fara ashar yana Allah isa cewa ana cutar da su zaka mutane dama suna fama da irin wannan larurorin ko duk wannan tasiri ne na zinubai haka wal khunfasa da kuma ainihin wato dan daudanci rashin hankali rashin karfin jiki rashin tunani mai kyau komai ya lalace wa mutane kamar yadda ake a yanzu ba sa iya daukan matakai wanda suka dace ga matsalolinsu haka walistihtar da kuma alistihtar shine carelessness rashin daukan abubuwa bi mahmal jidd kamar yadda nake misali da sai ka je ka tarar da na rantsi da Allah wani ka shiga ofishin shi inda zaka saka maka babu saboda tarkaci kawai wani haka dakin shi yake mata su yi su yi su gyara gida amma gida yake gyaruwa duk yana daga cikin wato manifestation na hauka da rashin hankali da ke faruwa da mutane wani rabon da ya sa kuma ya taje kanshi ma ya manta ko rabon da ya aske gashin mara shi ko gashin hammatar shi ko farcen shi ya manta duka carelessness ne yana yi ne saboda bai san damuwar rayuwar shi ba duk waɗannan ainihin wato alama ce na cewa yana cikin matsala yana cikin fitina ba ku ganin Abdullahi dan Mas'ud lokacin da Sayyidina Usman ya ganshi ko a aikin Hajji hadisi na cikin Muslim ya gan shi ya yi mutsumutsa haka gashin kanshi ya dagwargwaje babu kum sai ja shi gefe ce lafiya dai abdullahi me ya faru da kai ya ce ko aure za a maka ne a neman maka wata budurwa za ta tuna maka ƙuruciya ya ce a'a shi ba bukatar shi aure ba ce ce to za ka koma madina ba za ka koma kufa ba dole mai da shi madina ce ba za ka koma ƙauyen nan ba koma birni ma'ana zaman ƙauye ne cutar da shi kenan Allah shi kyauta kulluha dukan waɗannan tazdadu kulla yawmin ma'a tamadin nasi fil ghawayati war razila duk waɗannan bala'o'in suna ƙara bayyana a cikin mutane tare da yadda mutane suke ƙara kutsawa cikin alghawaya cikin ainihin bata war razila da da halaye na rashin mutunci halaye rashin mutunci tun daga maganganu da irin shigar da ake yi da sitirar da ake sawa da hulɗa tsakanin mutane da rashin girmama addini da wulakanta na gaba da cin mutuncin addinin musulunci da ƙaryata gaskiya duk mutane suna ta ƙara kutsawa cikin wannan a lokaci guda kuma suna ƙara kutsawa cikin damuwa wadda ba su san irinta ba Allah ya shirya da mu to sai mu koma sama inda yake cewa wa bi idha'i zalika qawluhu fil mu'minina abinda ke fuskantan wannan maganganun da ya faɗa da ya ce kafirai suna da walahum azabun muqim sai kuma ya faɗa game da muminai Allah ya ce ula'ika sayarhamuhumullah waɗannan da sannu Allah zai musu rahama Allah ubangiji ka samu a cikin waɗanda za ka musu rahama sinun da ya kawo daga saufa ya cire wawun da fa'un ɗin a cikin wato larabci ma'anata shine suna kusa sosai da rahama maka ce inda an ce saufa yarhamuhumullah da sannu Allah zai musu rahama amma rahama tana nesa kenan ba su kusa da ita ba amma idan aka ce sa kadai aka cire wawun fawun nan aka haɗe su to daga cikin ma'anar shi abinda ke nuna haka shine kusanci kwarai da rahama bambanci tsakanin saufa kenan da kuma sa din ita kadai mun gane dan aka ce sayaquluna abin zai fi faruwa nan kusa fiye da an ce saufa yaquluna mun gane to haka nan sayarhamuhumullah rahama tana kusa da su kwarai fiye da inda cewa aka yi saufa yarhamuhumullah wannan ya daga cikin bambancin da ke tsakanin ma'ana tsakanin sa da saufa kamar yadda al-Imam Suyuti ya kawo a cikin littafin Al-Muzhar fi ulumil lugha ina fata mun gane wannan to da haka wannan yana nuna cewa rahama tana kusa da su ne kwarai Allah ya sanya mu a cikin waɗanda rahama Allah take kusa da su kwarai fa inna Allah yu'ajjilu lil mu'minina min ar-rahmati fi qulubihim gaji maganar ma Allah ubangiji yana kusantar da yana gaggawa sanya mu'minin rahama a cikin zukatansu tun a nan duniya wa ghairiha bima yajidunahu min halawatin da kuma ba cikin ainihin wato zuciyarsu ba ma a cikin jikinsu da cikin ayyukansu Allah yana sanya musu rahama ya kusantar da ita nan da nan bima yajidunahu min halawatil iman tun daga abin da suke ji na ainihin zaƙin imani wa yarzuqunahu min ta'mihi da abin da suke dandanawa na dadin dandanan imani wa inshirahu sudurihim da kuma budewar da zakatar suke lil islam in ka ji zuciyarka tana karban duk abin da aka ce musulunci ne da kwanciyar hankali baka jin shi a matsayin damuwa baya yi maka wahala to alama kana da imani kenan ila ghairi zalika min as-sururi bil iman da dai sauran abubuwa waɗanda suke daga cikinsu akwai jin daɗin imani wal ilm da jin daɗin ilimi wal amal salih da kuma jin daɗin aiki nagari bima la yumkinu wasfu abinda ba za a yi siffantawa ba jin daɗin da mutanen kirki suke yi na imaninsu jin daɗin da suke yi a zuciyarsu na aikin kirkin da suke yi da jin daɗin da suke yi na iliminsu na sanin Allah ba zai kwatanta ba ba zai kwatanta da jin daɗin da masu kuɗi suke yi idan su samu kuɗi ba ko masu sarauta suke ji idan su samu sarauta ba ko mutanen duniya suke ji idan sun yi sharholiyar duniya ba ba iri ɗaya bane wa qala subhanahu fi tamami khabaril munafiqina sannan Allah ya ci gaba da faɗa a cikon bayanin labarin da yake na munafikai yace kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan kamar dai waɗanda suke gabaninku waɗanda suke sun kasance ashadda minkum quwwa sun fi ku tsananin ƙarfi wa aksar amwalan sun fi ku yawan dukiya wa auladan da yawan ɗiya wa hadhihi al-kafu mala yace wannan kafu din ta tashbihi da yace kallazina qad qila an ce innaha raf'u khabarin mubtada'in mahzuf yo ibn taymiya fa ya zama malamin nahwu kuma jama'a saboda ibn taymiya komai da ruwanka ne suna wani magani komai da ruwanka ne al'imam ibn al-qayyim babban magajin wannan babban malami Allah ji kansu gaba daya a cikin littafin bada'iul fawaid in ban manta ba na bada'iul fawaid da zai magana akan bambanci tsakanin madaha da hamida mai bambanci tsakanin su dukan su yabo ne amma a cikin ma'ana mai bambancin su ya kawo maganganun da malamai suka yi sannan ya tike akan takikin cewa inda aka ce hamida to yabo wanda yake yana da yana tafiya tare da ƙauna idan ka yabi wanda kake ƙauna to sunan shi alhamdu da haka abinda bayi musulmi suke wa Allah shine yabo da sunan hamdu saboda suna ƙauna Allah ubangijinsu walladina amanu ashaddu hubban lillah yace in ko ka yabi mutun yabo gama gari wanda ba dole ne ya zama kana ƙaunar shi ba dan wata manufa kawai to sunan shi madahu yayi bayani sosai kaga duka harfan ha'un ne da mimun da dalun amma kai an canza ma wani wajen zama ne wannan ha'un mimun dalun hamida wannan kuma ya fara da mimun dalun sannan ha ha'un ne kai aka mai da shi gaba can kuma aka mai da shi baya da ya gama wannan bayanin sai ya ce malamin mu ibnu taymiya idan ya zo a makaranta yana bayani akan irin waɗannan abun irin waɗannan abubuwan na harshe yace fatajiduhu ya'ti bil ajabil ujab ce sai gaji yana zuwa da abubuwa waɗanda suke na mamaki wanda ba taɓa ji ba ya ce amma ina ba su ne abin da ya ɗauka da muhimmanci ba shi sa bai da rubuce-rubuce a kai waɗannan yana ganin wasu ƙananan ayyuka ne da za a ba wa sauran lieutenant ɗin amma shi ya tare aƙida ne to haka ibn taimiyya yake abu hayyan al-andalus babban malami ne ana ji da shi a cikin tafsiri da ilimi na local arabiya ya sarawa ibn taimiyya sosai domin lokacin da ibn taymiya ya je kasar misra har zuwa yake musamman yana yin fatawoyi yana tambaya a cikin arabiya kuma shi limami ne a arabiya har yanzu a duniya ga tafsirin shi nan al-bahr al-muhit ko tafsir al-bahr al-muhit na abu hayyan cike yake da masail na nahwu yana san ibn taymiya yana girmama shi har ya mishi waka to ta ne suka samu wata matsala da ibn taymiya yanzu yana ta maganganu yana ta maganganu sai ibn taymiya ya ce mishi wannan maganganun kuskure ne a cikin nahu sai ya ce wannan fa maganganun sibawahi ne a cikin alkitab ma'ana kamar ka ce wannan fa maganganun Allah ne idan ana magana a cikin addini ko domin alkitab a gun malaman nahu shine qur'anus sai ce to da da sibawahin da kai bari ga muku akwai kurakurai a cikin littafin shi na larabci sun fi guda 80 wanda shi bai san su ba kama baka san su ba shine Abu Hayyan hankalin shi ya tashi tun daga nan ya kyamaci Ibn Taymiyyah yaje ya ta faɗan mugayen maganganu akan Ibn Taymiyyah har yayi waka yana zagin Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta musu gaba daya a shahidi shine shi limami ne a wannan fannin amma kuma shi kanshi yana tsoron Ibn Taymiyyah a cikin karatun karatun da kuma shi Ibn Taymiyyah ba shine abin da yake shugul shagil din shi ba mun gane shi Ibn Taymiyyah a malamin aqida aka san shi ko to amma ga ga wani limamin da shi kuma a nahawun aka san shi amma kuma shi ya san waye wancan wannan yana maka cewa wato shi ibn taymiya kamar da muka faɗa abinda bawo shi ke cewa kuli kuli ne ko ina ka faɗi bayani in ya fara kwararo maka bayanai to kawai sai dai ka tsaya kana kana mamaki ma tukunna irin wannan kamar da usaimin yake cewa ilimin ibn taymiya ko yace karama ce yace karama ce da Allah ya mishi ya wuce tsaka bashariya haka ya faɗa ya ce ya wuce ƙoƙari irin na ɗan adam wanda kawai ba ka ce bari kai miƙe ka ba da azama ka koya ka yi da gaske Allah ya baka gamdakatar ku ce ya wuce ya wuce irin haka irin irin su mala albani ne duk irin shi ne Allah ya ji kansu da gafara kai ka san ya wuce ƙoƙarin mutum kawai sai Allah Allah ne kawai zai kimsa musu abin sai ka shi ta sai ka ji ya wuce irin na sa'o'in su ya wuce irin wanda ake koya ga magarin koya to yau zai mana karatu ne da ma a cikin nahawu yace wannan kafin ɗin ƙila innaha raf'u khabari mubtada'in mahzufin tana mahalli ne na ainihin wato raf'a ga khabari na mubtada wanda aka share ta qadiruhu antum kallazina min qablikum antum din shine mubtada ita kuma ita ce fi mahalli raf'in din na khabar wakila wasu kuma sun ce innaha nasbu bi fi'lin mahdhufin taqdiruhu fa'altum kallazina min qablikum wasu suka ce a nasba za a yi mata da fi'ili na fa'altum ka fi'ilin lazina min qablikum fa'altum fi'ilan lazina min qablikum kenan kun yi irin aikin wanda suka gabace ku can kuma ku kun yi kama da waɗanda suka gabace ku fassara biyu sai ce kama qala an-namr ibn tawlab kamar yanda wani mutum mai suna an-namr ibn tawlab yake cewa kal yawmi matluban wala taliba gashi na kasa yace wannan mutumin da ake ce ma ainihin wato annamr ibn tawlab yace huwa annamr ibn tawlab ibn zuhair ibn qais al-akali sha'irun mukhadramun asha fil jahiliyyati tawilan ya rayu a jahiliya zamani mai tsawo wa adraka al-islama ya riski musulunci fa aslama ya musulunta wa wafida ala nabi sallallahu alaihi wasallama fa kataba anhu kitaban liqaumihi yazo inda manzon Allah yake a cikin Madina kenan ya kawo manzon Allah ziyara ya rubuta saƙonni da ya ansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga al'ummarsa rawa an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadithan ya ruwaci hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana rajulan kayyisan mutum ne mai ainihin wato zurfin tunani mai basira sannan kuma kariman wanda yake mai kyauta min zawin ni'mati wal wijaha daga cikin masu ainihin wato ni'ima masu aikin kirki da kuma shugabanci zakarahu umar ibn al-khattab yawman fatarahama alaihi Umar dan Khatta ya kira sunan shi wata rana yace Allah ya ji kanwa ne wa ya'udduhu wa yu'idduhu al-mu'arrikhuna min al-mu'ammarina ana lissafa shi a tarihance daga cikin mutane da ake cewa al-mu'ammarun wanda suka dade a duniya tufiya fi akhir khilafati Abu Bakr aw fi khilafati Umar ya rasu ko dai karshen halifancin Abubakar ko kuma cikin halifancin Umar raji ko maka karanta usdul ghaba mujallad na biyar shafi na talatin da tara da kuma al'alam na khairuddin zarakali a mujallad na takwas shafi na arba'in da takwas mun ji wannan ko jama'a sai ce ai lam ara kal yaumi da ya ce kal yaumi matuluban wala taliban lam ara kal yaumi ban ga irin yau ba sai ya zama kal yaumi din kafin din fi muhallin nasbin na fi'ilin ara na fi'ilin ara wanda yake majzumi bilamu wa tashbihu ala hadaini alqawlaini ibn taymiya yace to wannan tashbihin da aka yi da kafun din nan kafun tashbihin nan da aka yi a bisa ɗayan magana akan cewa ita kafin ɗin ko dai fi mahalli raf'in khabarin li mubtada'in mahzufin taqdiruhu antum kallazina taqdiri na farko kenan ko kuma fi mahalli nasbin maf'ul bihi li fi'lin mahzufin taqdiruhu fa'altum kallazina alahad taqdirai ko yace kowanne ɗaya aka ɗauka fi a amanin lazina min qabl game da ayyukan mutanen da suka gabace ku wakila aka ce inna tashbiha fil azab ko dai ka ce kun yi kama da su a wajen aiki ko kuma irin kamar da kuka yi da su a wajen ayyukansu ne kwatance na farko kenan kwatance na biyu kuma kun yi kama ku kafirai munafikai za ku samu kanku a cikin hali iri ɗaya da su wajen azaba mun gane kuwa yanzu ya shafi mataki na biyu na fassara fassarar kafun ko dai mahallin raf'i ko mahallin nasbi sannan fassarar meye wajihin kwatancan ko dai kama da suka yi da juna su munafakai da kafaran wannan zamanin sun yi kama da munafakai da kafaran da wajen irin aikinsu shine fassara ta farko ko kuma za su yi kama da munafukai da kafiran da ta wajen irin sakamakon mummuna aikinsu ina fata muna ganewa sun makila sannan sai aka ce kuma al'amilu wanda ya aikin nan wato kalmomin da suka yi aikin hada wannan kwatancen mahazufun an share shi ai la'anahum wa'azzabahum kama la'anan lazina min qablikum Allah ya la'ance su kuma zai musu azaba yana musu azaba irin azabar da ya ma waɗanda suka gabace ku wakila wa huwa ajwad kuma an ce wannan cewa ta biyu ita tafi fasaha balil amilu ma taqaddama amilin shine abin da ya gabata ai wato wa'adallahu almunafiqina ka wa'adil ladhina min qablikum Allah ya yi ma munafukai alkawarin azaba irin wanda ya yi wa waɗancan da suka gabace ku wala anahum kuma Allah ya tsine musu albarka ka la'anil ladina min qablikum kama yadda ya tsine wanda suka gabace ku albarka walahum azabun muqim kuma suna da azaba tsayayya madawamiya kal ladina min qablikum kama yadda waɗanda suka gabace ku suke da azaba mummuna tsayayya irin wannan wato wannan wata matsala ce jama'a ya dauko wadda take mai matukar kauri a cikin nahwu akwai qabiya da ake cewa nazariyatul amil musan malaman nahwu su ma suna da waɗansu da suka zo suka yi tawaye suka zama khawarija a cikin nahwu bayan ayyukan da waɗancan malamai na farko suka yi a ƙasar Basra da ƙasar Kufa da ƙasar Bagdada da makamantansu a Misra da Andalus madaris na nahwu tun daga kan ayyukan su na Nasr ibn Asim ka gangaro kan zuwa su khalid su ainihin wato sibawaihi ka taho kasar kufa wajen su kisa'i da makamantansu in ka dawo kasar bagdad kuma akwai su azzujaj da ire-iren su duk sun yi aikin su Allah ya gafarta musu sun yi ayyuka masu muhimmanci game da tsare harshen larabci ko kuma kasar andalus wajen su wannan abu hayyan din da kasar misra wajen su ibnu malikin da ibnu malik a kasar andalus da kuma wajen su ibnu hishamin a kasar misra sai aka zo kuma bayan zamani ya tsawo sai aka samu wasu malamai suka ɗauko wata nazariya ta ainihin falasifa suka kawo cikin nahawul larabci wannan malamai ala ra'asihim akwai wanda ake ce mishi ibn mudha al-andalusi ba zahire ne a mazhabin shi na ainihin fiqh sai ɗauko wannan zahiriyar sai dan farata a cikin nahawu sai ya ci kwalan malaman nahawu akan wasu masail waɗanda ya ainihin zarge su akai ya littafi mai suna kitabun raddi alan nuhat littafin mai da martani ga malaman nahu littafi ne aka mujalladi ɗaya kinkime me akwai takikin shi da wannan malami yayi mai suna ainihin wato doktor shauki zaif mutumin ƙasar misar hain yana raye sorry ya mutu ba da daɗewa ba ina jin 2004 ya mutu ya rasu kwarai ko shauki zaif ya rasu allah ji kan shi so a ciki ya tuhumi malaman nahu da abubuwa muhimmai ne guda shida da gaske akwai nazariyatul amil ita ce wannan akwai nazariyatu alqiyas akwai nazariyatul ilal thawani was thawalif akwai nazariyatu ainihin wato at-tamarin ghairul amaliya ga sunan dai har guda shida to nazariyatul amil mai take nufi shine a ce mubtada da yake da rufa wane ne ya sanya mai rufa wanda ya sa mishi rufa shine amil din shi wasu su ce kasancewar shi a farkon magana shi ya sanya mishi rufa da aka amiluhu ma'anawi shine aliftida'u din zaman shi a farkon zance wasu ce a'a amil din shi shine khabarin shi ne ya mai rafa menene ke sa ma ismu inna nasba su ce ita innan ce ko ita ce amila kenan to wannan shi suke ce ma naziratul amil ina fata mun gane wannan jama'a to a cikin naziratul amil kuma ake samu daga cikin dai abinda ibnu muza ya ciyo kwalarsa akwai akwai mas'ala ta at-tanazu ja'in ja da ake samu tsakanin amili guda biyu wanda za su taso watin maf'ul bihi ko ma'amuli kwaya daya ita ce wannan matsalar zai tattauna mana ita a yau idan ka koma zaka ji ibn malik yana cewa in amila ni qtada ya fismin amal qablu falil wahid minhum al amal والثاني أولى عند أهل البصرة واختار قوم غيرهم ذا أثرا وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى يا عبداك na ɗaliban malam Musa mai shawi duk sun san wannan katun ko za su ji kawai ana muraja'a ne yace in amila ne qatada ya fismin amal idan aka samu wasu fi'ili guda biyu ko mubtada guda biyu suka hukunta cewa za su yi aiki akan wani amili guda ɗaya qablu wanda suka gabace shi falil wahid minhum al amal to a ka'ida malaman nawu sun riga sun ce kowane amili ma'aikacin shi aiki ɗaya yake akan kalma bai aiki akan ma'amuli guda biyu kowanne amili ya samu ma'amulin shi to sai aka zo sai a samu wani wuri sai a samu amilai guda biyu ma'amul ɗaya kamar faɗin Allah da ya ce atuni ufrik alaihi qitra shin atuni ne yamma qitra nasba ko ufrik shine rikicin haka ha'um iqra'u kitabiya shin ha'um kitabiya ne ko iqra'u kitabiya wanne ne ya mai nasba shi ne irin rikicin kuma hadisin sun na cikin sayin muslim da hadisin zahaba ahalid da suri bil ujuri da suka zo gun manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce musu tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin kaga tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna sai da ya faɗi fi'ili guda uku sannan ya faɗi ainihin ma'amul din dubra kulli salatin sai suka ce to wannan an yi tanazu'i ana jayayya wane ne yafi kamata ya zama shike da maf'ul bihi din nan da shine sai yace ko wasani aula nabiyin shi yafi dacewa da ya zama fa'ili inda ahalil basara agun malaman nahun basara agun malaman nahun basara idan ka kawo irin wannan sai su ce nabiyin shi yafi dacewa ha'um iqra'u sai su ce iqra'u shike da wannan maf'ul bihi din shi kuma wancan sai zama muhmal ayi watsi da shi bai da maf'ul bihi suka ce saboda yafi kusanci da ma'amulin shine illa da yasa suka kawo su kuma waqtara qaumun ghayruhu wasu mutane kuma waɗanda ba su ba kufawa kenan ko suka ce za asara wanda yazo farko shi yafi kamata ya zama amin su kuma suka ce saboda sadara shi ya fara zuwa ya fi cancanta ko a fara da first come first serve sai ce wa amilil muhmala fi bamiri ma tanaza'ahu ka doi ka sa bamiri shi kuma yayi aiki akan muhmali wanda aka yi watsi da shi to ka sa mishi bamiri wa amilil muhmala fi damiri ma tanaza'ahu waltazim maltuzima yace ka tsaya akan inda aka tsaya kaka ce baka yarda da wannan ba ishara aka akwai rikici akai kenan ko yace karka ce baka yarda baka tsaya iya inda aka tsaya ko ya kifa inda amri shine kuma misali yace kayu husinani wa yusi'u ibnaka kaga in kace yuhsinani wa yusi'u ibnaka to kai i'mal sani kenan kai ihmal al-awwal sai ka sa mushi damiri yuhsinani su biyun suna kyautatawa wa yusi'u kuma suna munanawa su wane ibnaka asalin shi yuhsinu wa yusi'u ibnaka to in zaka i'mal sani ka zama babbasare kenan ko sai ka ce yuhsinani wa yusi'u ibnaka idan ku zaka yi imal al-awwal ka zama ba kufe kenan ko shine ɗaya misalin wa qad bagha wa atada ya abdaka bagha kaga shine wanda bai da zamiri wa'tadaya da damirin tasniya din shi ko to shine muhmali kenan shine ma'anan wa'amilil muhmala fi damiri ma tanaza'ahu waltazim maltuzima karanta littafin hashatu sibban ala shari ala ala alfiya da ainihin littafin ibnu aqil wannan dai karatu ne sananne kusan kowa ya iya shi karatun arabiya ba wani karatu ne mai wani kima da za a ce ana mutane goyi da shi ba ina ba mun gane wannan jama'a muna kawo shi ne saboda ibn taymiya yayi magana shi anan to sa'annan so kaji ga, misalai nan ko ga kuma fadin mawaki imrul qais shahararren misali da ake bugawa da yake cewa walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani walam atlub qalilun min al-mali walakinna ma as'a li majdin mu'assalin wa qad yablughu al-majd al-mu'assal amsali da yace walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani walam atlub kafani walam atlub to da kafani da atlub dukansu amil ne qalilun minal mali qalilun minal mali shine maf'ul bihi din kafani qalilun minal mali ne ko ko walam atlub qalilan minal mali da duk abin da nake nema yace da abin da nake nema ya ishe da a ce kuɗi ne ƴan kaɗan nake nema irin wanda mutane suke cewa neman na abinci ko ce da ba zan tsaya ina wani bata kai lokaci ba walau anna ma as'a da ka ce ina yin kokari ne li adna ma'ishatin dan rayuwa mafi kaskanci ko kafani to da abin da nake da shi ya ishe ni walam atlub qalilun min almali da ba zan nemi koda dukiya kankani kankani ba to idan kai imali kenan walam atlub qalilan min almali in ko kace walau anna ma as'ali adna ma'ishatin kafani qalilun min almali walam atlub an gane bambanci kuwa inda abinda nake nema kankani ne to da dukiya kadan ma ta ishe ni ba sai na ci gaba da neman kuɗi ba sai ce amma walakinnani as'a limajdin mu'assalin ni ina neman girma ne wanda yake ya kafu sosai mu'assal wanda yake yayi karfi wa qarya bulugul majdal mu'assala amsali kuma ni na san na isan samu wannan girman ni ba na abinci kawai nake nema ba karatu ba na sallah kawai nake nema ba misali yanda mutane suke suna neman na sallah shi inda Imam Qais zai nemi karatu to so zai sai ya zama babban malami in zai nemi sarauta so yake sai zama sarkin duniya in zai nemi kudi sai so yake sai ya zama dan karunan zamanin shi shi abin da yake nufi kenan yace komai da yake nema baya neman kada eh shine ma'anan walau anna ma as'a walau anna allazi as'a ilai li adna ma'ishatan ina neman shi ne dan rayuwa ta mutunci kawai to da abin da nake da shi Aisha ne kafani da abin nake da shi ma ishe ne walam atlum qalilan min almali da ba zan nemi komai ba ko kuma kafani qalilun min almali da dukiya kadan mata ishe ni to am ashahid shine a baitin kafani da kuma atlub a cikin su wane ne zai yi aiki akan qalil idan kai ba basare ne to kafani go ba zai aiki ba sai dai qalilun domin sun ce ne su wasani aula idan ko kai ba kufe ne a nahau to kafani ne zai aiki domin su kuma waktara qaumun ghairuhum za asara wannan dai rikici ne mai zaman kanshi a cikin nawu kan littafin ibn al-ambari shine littafin al-insaf fi masail al-khilaf da littafin al-imam al-ukbari da yake cewa mai suna at-tabyin fi masail al-khilaf bain al-nahawin al-basrina wal kufiyina Allah ubangiji ya samu dace mai neman karin bayani ya neman malam ya haya ko malam Musa mai shawi su ne malaman nahun makarantar nan na malaya yake gashi nan zaune na fata jama'a mun gane wannan to sai ibn taymiya to wannan yanzu muna dauka ne jama'a mu dauka kamar yanzu mu fahimci abin da yake so ya faɗa mana yana so ya kawo mana qadiya irin ta wannan mas'alan ta tanazu'i na amil a cikin wannan aya kallazina min qablikum da Allah yace kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwa shin menene ma'anarta yaya take to mu lura tun farko ibn taymiya yayi junuhi zuwa ga ra'ayin kufawa ne anan da yace wa huwa ajwad cewa a maimaita amil din a dauka amil din shine na kusa da shi din nan ko amin nan shine wancan na farkon kai ko yace wa huwa ajwad wa haqiqatul amri yadda al'amarin yake ala hadal qaul a bisa wannan magana annal kafa ita wannan kafun din tanawalaha amilani nasibani au nasibun wa rafi'un an samu amil guda biyu sun hau kanta suna tanazu'i kenan kanta nasibani waɗanda za su iya mata nasba au nasibun wa rafi'un ko kuma amili guda biyu da mai nasba da mai raf'a min jinsi qaulihim kamar idan ka ce akramtu wa akramani zaidun kaji irin shi akramtu wa akramani zaidun yanzu akramtu amil ne wa akramani shi ma amil ne dukansu kuma suna gaggawa zuwa ga kan zaidu to malaman basara sai su ce akramani ne ya mishi aiki malaman kufa sai su ce sai su ce kai akramtu ne ko malaman kufa wan nahawiyuna lahum fima idza lam yakhtalifu al-amilu ka qawlika akramtu wa ataitu zaidan qawlani malaman nahwu suna da zantutuka iri biyu a wurin da in ya zama amilin bai saba ba kaman kace akramtu wa ataitu zaidan akramtu na girmama wa ataitu zaidan kuma na baiwa zaidu to yanzu nan amilin ya canza amilin ya canza anan to banda irin wannan ahaduhuma qauli na farko wa huwa qauli sibawahi shine maganan imamun nuhati gashi na kasa yace amr ibn usman ibn qambar al-harithi bil wala yulaqabu bi sibawahi ma'ana habil farisiya ra'ihatu tuffah sunan shi amru dan usman dan ainihin wato qambar al-harithi bil wala ta hanyar wala'i yulaqabu bi sibawahi ana ce mishi sibawahi wa ma'ana habil farisiya ma'ananta a cikin farisiya ra'ihatu tuffah kanshin apple lazima al-khalil ibn ahmada fadarasa alaihi nahawa hatta faqahu ya lazamci khalil ibn ahmad al-farahidi ya karanta nahawu a wurin sa hatta faqahu har ya zarce khalil illa an hadha al-kalam indi ghairu musallam cewa sibawaihi ya wuce khalil a nahawu gaskiya ba daidai bane wannan za a faɗe ta ne kawai idan an kalli zahiran abin da ke game da cewa khalil ba shi da asar ma'arufa wa muhimma fin nahawi shine bai da rubuce-rubuce amma duk abin da ke cikin ilimin sibawahi da ya rubuta a cikin littafin alkitabu kashi 85 bisa 100 ilimin malam khalil ne kuma da kanshi haka yake cewa qalal khalil qalal khalil so maganan ya wuce shi bata taso ba khalil shine bil haqq shine imamun nuhat domin har sunayen abubuwan da ake kira da suna terminologist na nahau khalil shi ya sa su shi ya fara kiran wani abu da suna mubtada da khabari da ismu kana da cewa kaza sunan shi bamma kaza sunan shi rafa'a kaza sunan shi li'irabi kaza sunan shi bina'i kaza sunan shi tanazu'i duka waɗannan sunayen khalil shi ya zauna bi qalbihi saqib ya kirkiro su duka kowa da ke magana akan nahau idan alheri ne khalil na da lada akan shi falahu ajruhu wa ajru man amila bi in kuma ɗayan ne to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko khashahu an yakuna zalika ma'ana khalil shine imamun nuhati ghayra munazi amma shuhura fa sai Allah ya ba sibawai saboda littafin shi da zama shi yake cewa ala sallal ilahu salata khairin ala amr ibn usman ibn qambar fa inna kitabahu lam yugni anhu banu qalamin wala abna'u minbar yace Allah ya salati da sallaba ga ga sibawai inji zamakshari mu'tazili ne ba ruwan shi yace lalle littafin shi da ake cewa alkitab da malamai ɗan islamiyya sune banu qalami masu rubutu da kuma malamai masu fatawa sune abna'u minbar masu hawa minbari su bada fatawa duka babu wanda zai ce ya wadata daga littafin to littafin shi ya samu wannan kimar da ta goma shi kuma ya yi shi tun yana ɗan matashi shekarar shi gabaki da talatin da uku ne a duniya sannan Allah ya ba shi ɗaukaka daga ƙarshe kuma aka zo aka yi wani rigima da aka yi akan wata mas'ala ta mas'alar ainihin wato da aka fi sani da suna akaluni albaragif mas'alar zamburiya game da ta'adadul fa'il cewa shin fa'il yana iya maimaituwa a cikin jumla ko bai iya maimaituwa irin faɗin Allah da yake cewa wa asarrun najwa wa asarrun najwa allazina zalam kaga asarru wawul jama'a allazina ismul mawsul dukan su fa'ili ne na asarru malaman nahun basara suka shafa idan su toka suka ce baya maimaituwa amili baya maimaituwa sab saboda nace wasu akan kiyasi kufawa suka ce a yana yiwuwa gashi nan matsalar akaluni albaragis oke ba ma wannan bane ko matsalar zamburiya ne menene da suke cewa kuntu azunnu anna al-aqraba ashaddu las'atan min adh-dhamburi fa idha huwa hiya ne koko fa idha huwa iyaha shin za a maimaita irin wannan ne da damirun raf'i ko damirun nasbi qur'ani da da damirun raf'i ya kawo gashi nan fa idza hiya bayda'u lin-nazirina bai ce fa idza iyaha ba to anan malaman nahwu masara sun fi gaskiya sun fi gaskiya saboda wannan shine nutqin alqur'ani in aka ce kuntu azunnu anna al-aqraba ashaddu las'atan min adh-dhamburi na kasance ina tsammanin cewa kunama tafirna zafin harbi fa idza huwa fa idza huwa hiya fa idza hiya huwa sai kuma na tara haka din ne koko fa idza hiya iyaha sai na tarar a hakan take dai ma'ana ɗaya ce amma iyaha damirun nasbi fa idza huwa hiya damiru ar-raf'a to ga qur'ani da damirun raf'i yabo domin fa idza hiya bayda'u bai ce bayda'a ba mun gane sai sibo yace wannan shine daidai to a fadar sarki ne na musulmi al-mahdi ashe an shirya magudi an shirya rigin na wannan ka'ida an samu wasu larabawan ƙauye an biya su kuɗi an siya tunaninsu da aka tarka tsakanin kisa'i kisa'i wannan mai ƙur'ani jama'a da sibawai aka wuni ana kwararo hujjoji akan wannan ka'ida a wannan fada wane ya kawo isa shahadi nan wane ya kawo isa shahadi nan aka rasa wanda zai galabace wani sai wasu dattawa wajen suka ce to abinda za a yi shine a shiga gari a samu larabawa wanda suka zo can kasuwa su zo su raba ku gaddamar nan domin yanzu ku ne limaman na hawan zamanin nan kun yi saɓani babu wanda zai iya tarjihi akan ra'ayin wani a samu da su raba muku wannan gadama shikenan sai aka fita dama an riga an yi bukin din waɗannan larabawa wanda aka ce musu ga abin da za ku ci ana zuwa aka ce kun ji rikicin da ke tsakanin kisa'i kisa'i da siboyi me za ku ce sai suka ce alhaqu ma alkisa'i sai siboyi ya ce to ku faɗa mu ji ma'ana ku ba mu misali a aikace da bakinku bakin sai kasa furta irin abun saboda salika ba ta bar su fada ba in yanzu ka zo ka ce wanda yace wanda yake cewa mata na ko shine mai fada daidai mai kon mata ta in yanzu kai ba zagi bane ko ka so ka fada ka ai ba ta fadi ma ba saboda bakinka ba zai ya riga ya saba da yadda kake fada mun gane da haka sai suka kasa fada aikace amma da haka an riga an fara ihu ana tafi ana kabara cewa an kada siboyi shine bakin ciki ya rufe shi kawai yana fita daga wurin kawai sai kama hanyar daji zai koma garin su can kasar Farisa a hanya ya mutu Allah ya ji kanshi da gafara Siboyi kenan da ake cewa Imam Nuhat mala yace a karanta tarihin sa a cikin littafin al-Alam na Imam Zarakli a cikin mujallad na biyar shafi na 81 Rusiba wahi wa ashabuhu shi da jama'a shi mutanen ainihin kasar Basra suna cewa annal amila filismi huwa ahaduhuma mai aiki a cikin irin wannan sunan shine ɗaya daga cikin waɗannan fi'ilan guda biyu wa annal akhara shi kuma ɗayan na biyu huzifa ma'amuluhu an share maf'ul bi din shi da annahu la yarjima amilaini ala ma'amulin wahidin saboda su mutanen basara ba sa ganin halastin a ce ma'amuli guda ɗaya yana da amili guda biyu daka akramtu wa ataitu zaidan sai dai ka ce akramtuhu wa ataitu zaidan ko kuma akramtu zaidan wa ataituhu dole dai ka ba daya amil din ka bashi wannan ma'amul din dayan kuma ka nemo mishi mahzufi amma ba za a ce shi ya aiki akan su duka biyu ba wasani magana ta biyu qaulul farra al-imam al-farra wa ghayruhu min al-kufiyina da shi da sauran kufawa suka ce annal fi'laini amala fi hadha al-ism sunayen guda biyu dukkanin sun yi aiki a cikin wannan suna wa huwa yara anna al-amilaini ya amalani fil ma'mulul wahid ce ai amir guda biyu suna aiki akan ma'amuli guda ɗaya babu komai wa ala hadha ikhtilafuhum fi nahwi qawlihi irin wannan ne sabanin da suka yi akan fadin Allah da yace anil yamini wa anil shimali qa'id shin anil yamini qa'idun ne wa anil shimali qa'idun ko ko yaya wa amsalihi da makamantan waɗannan suna nan da yawa fa ala qawli al awwalina yakunu taqdir a bisa maganan waɗancan na farko mutanen basara ma'anar ayar shine wa'adallahu almunafiqina nara ka wa'adi alladhina min qablihi walahum adhabun muqim kalladhina min qablihi aw ka adhabil ladhina min qablihi zasu ce ne Allah ya makafire alƙawarin wuta ka wa'adil ladhina min qablihim kaman alƙawarin da yayi wanda suka gabace su walahum azabun muqim kuma suna da azaba madawamina kal ladhina min qablihim kamar yadda waɗanda suka gabace suke da azaba madawamina au ko kuma ka ce ka azabil ladhina min qablihim kamar yadda waɗanda suka gabace su suke da azaba madawamiya summa hudifa thnani min hadhihi alma'lumat ma'amulat sannan aka share waɗannan guda biyun daga cikin waɗannan ma'amulat din lillatil akhiri alaihim saboda na farkon yana da dilala akan su wancan na farkon ka azabil ladina min qablihim din can wa hum yastahsinuna hadhafa alawwalain suna ganin ya dace a share na farkon ne guda biyu wa alal qawli thani a bisa zance na biyu kuwa an yumkinu an yuqal sai a ce alkaful madhkura bi ainiha hiya almuta'alliqa bi qawlihi wa'ada wa bi qawlihi wala'ana kafun din da aka ambata ita ce take aiki akan wato wa'ada kuma ita take aiki akan la'ana take da alaka da su ga waɗanda suke cewa zai yi kenan amir guda ɗaya maimaitu akan ma'amulat ko walahum wa bi qawlihi kuma take da alaka da walahum azabun muqim لأن الكاف لا يظهر فيها إعراب saboda kafin lafazi ne mabni babu i'rabi dake bayana akan shi za a kaddara mishi komai wa ala hadha alqaul bi anna amala thalathati an-nasb zahir karkashin wannan cewa aikin da kafin din ta yi a wurare guda uku din duka nasba ne abu ne mabayani wa idza qila an aka ce inna salisa ya'malu raf a waje na uku tana aikin raf'a ne fa wajhuhu sai a ce annal amala wahidun fil labzi ai aikin iri ɗaya ne a cikin lafazi idda ta'alluqu ta'alluqun ma'anawi la lafzi cewa ta'alluqin ma'anawi ne ba lafzi ba kenan cewa ake a cewa ake a cikin ayar idan ka karanta ayar zaka ga abin da ayar take cewa shine a nema farkon ayar kallazina ko kallazina min qablihim wa'adallahu almunafiqina ka wa'adil ladzina min qablihim ko sannan walahum azabun muqimun ka azabil ladhina min qablihim sannan a a mai wuri na uku ma'ana walahum azabun muqimun ka azabil ladhina min qablihim kuma istamta'u bi khalaqihim kama istamta'a alladhina min qablihim bi khalaqihim wa ana sai da makafun ta ta maimaituwa ne ta da alaka da kowane zance da ake a wajen ina fata mun gane tashbihin kenan yana da alaka da kowace gaba sun yi kama da su a wajen munin aiki sun yi kama da su a wajen tsino da Allah ya musu sun yi kama da su a wajen sakamako mataki uku wa idza qila wa idza arafta anna minan nasi man yaj'alu tashbiha fil amal idan kasancewa daga cikin mutane akwai wanda yake sanya tashbihi wannan tashbihin a cikin aikin ne wa minhum man yaj'alu tashbiha fil azab wani kuma ya ce ne tashbihin a cikin azaba ne ina ne mutanen yanzu munafikai da kafirai suka yi kama da nada wani ya ce a cikin munin aiki wani ya ce a cikin irin sakamako ko falqaulani mutalazimani maganganun guda biyu lazimin juna suke idil mushabaha fil mujibi taqtadil mushabaha fil mujabi domin kama da juna da za su yi akan abin da yake lazimin halayensu ita ta ja su kai ga yin kama da juna ga abin da yake lazimin sakamakonsu sai da suka yi kama da juna a wajen mugun aiki sannan ya zama ya dace su kama da juna a wajen sakamakon da Allah zai musu kaga kenan kowanne ɗayan daga cikin ɓangarorin bai cika sai da alaƙa da ɗayan kwatancen bai tsayawa kaɗai a aikinsu ko ya tsaya kaɗai a sakamakonsu sai da aikinsu ya iri ɗaya sannan sakamakonsu ya zama iri ɗaya wabil aks fala khilafa ma'anawi bainal qawlaini babu wani sabani a cikin ma'ana cikin dantukan guda biyu walidhalika wa kadhalika ma dhakarnahu min ikhtilafin nahwiyina fi wujubi alhazfi wa adamihi haka kuma abinda muka ambata na ainihin tsakanin malaman nahwu sabani dangane da wajabcin share ainihin abin nan din amil din ko kuma bayyana shi innama huwa ikhtilafun fi ta'lilatin wa ma'akhif wannan kawai sabani ne game da ta'alil yadda suke ainihin kafa hujja ta'alil shine kafa hujja kawo dalilin faruwa abu da kuma ma'akhid inda ake daukan hukunce hukunce na arabiya la taqtadi ikhtilafan la fi i'rabin wala fi ma'ana wannan bai hukunta sabani a cikin i'rabi ko ma'anar maganganun fa idan yace to dan haka al ahsan abin da yafi dacewa an ta ta'allaka al kafu bi majmu'i ma taqaddama ya zama kafu din ta da alaka da duk abin da ya gabata min al'amali na daga aikin kafirai na da da na yanzu iri ɗaya ne wal jaza'u da sakamakon kafirai na da da yanzu iri ɗaya ne fa yakunu tashbihu fihi ma lafzan sai da tashbihin akan su ne gaba daya wa ala alqawlayn alawwalayn bisa maganganu guda biyu yakunu qad dalla ala adihima lafzan wa ala alakhari luzuman sai da zantan mutanen farko sun nuni daga kwatancen ne su a lafazance su kuma ɗayan su nuna shi ne ainihin ga abin da yake lazimta wa in salakta dariqal kufiyina idan ko ka shiga hanyar kufawa ala haza a ƙarƙashin wannan kana ablag wa ahsan ya fi kyau kuma ya fi kaiwa matuƙa fa inna lafzal ayati domin lafazin ayan ya kunu qaddalla alal mushabahati fil amrayni min ghairi hazf sai da lafazin aya yana nuna abubuwan guda biyu kama a wajen aiki da kama a wajen sakamako ba tare da an yi ba wa illa in ko ba haka ba fa yudmaru sai ayi idmari a saka damiri halukum a ce halukum ka halil ladina min qablikum wa nahu zalika wa huwa qawlu man qaddarahu shine maganan wanda suka kaddara suka ce antum kallazina min qablikum wanda suka kaddara shi fi mahallin rafi wala yasau hadha al-makan bastan akthara min hadha fa inna al-gharda muta'allaqun bi ghayrihi lazika mala ibn taymiya yace wannan wurin ba zai isa a tsaya ana tattaunawa fiye da wannan ba don ba shi ake nufi ba nan kira abinda mawaki yake cewa ta'allaka ta'allaka al-barqu najdiyan fa qultu lahu ilayka anni fa inni anka mashghulu ko haka larabawa suke ta ta'allaka albarqum najdiyan fa qultu lahu ilayka anni fa inni anka mashghul wai tauraro ya tafi can sama yana haske duk da naga hasken shi kuma ya burge sai ce ci gaba da harkarka ina da wani abun yi ma'ana ina da fitila ta anan ba ta kai nake ba ba dan na raina ka ko ba na bukata ka ba amma saboda ina da wani abu wanda yake aula minu shine ba ibn taymiya ba wai bai san nahawu ba ba ba zai tattauna ba ai dai ka ji irin maganganun da ta hakikin ko wanda kadda ta jidu fi gairi hadal makan to amma sai ya ce wannan ba shine damuwar ba saboda akwai abin da yafi wannan muhimmanci da ake magana akan akida wannan kawai ana dan tabawa ne irin soman taba din nan ina ba ta mun gane wannan to haka yadda ka je mun tamiyan nan ha kuma wannan babban magaji na shi yake ibnul qayyim a cikin littafin shi musamman da littafin bada'iul fawaid jama'a da littafin al fawaid dayan da kuma wannan da muke karantawa zamu ta tarawa a cikin littafin abin nan zadul ma'ad zaka ji masail mun karanta wasu ko masail na arabiya waɗanda suke masu nuna dukka wajen tahqiqi da kuma fadin ilimi mausu'i wanda suke da shi a cikin arabiya to haka malaman salaf suke jama'a malaman salaf baka samun su da jumudi a ce ga wani malami wai kawai shi abin da ya iya kawai shine hadda kawai iya karantawa irin da ake malamai yanzu kawai shi malamin hadda ne ɗaliban shi su ne ‘yan yara da ‘yan mata da zawarawa wanda suka rasa maza su ne kawai suke zuwa suna ɗaukan hadda izu-izu shafi-shafi da an wuce nan da ɗan tajwidin da ya iya to kawai sai dai ka je yana kawo bida a cikin addini sai ga yaran ɓatacci to kaga wannan ya fi kama da ‘yan ƙalaƙatu yes ko kuma ga wani malami shi kuma mai iya kawai shi kuma wai malamin risala ne kawai da askari da, da mulha shi kuma makarantar shi duk in ka je ba wannan ba kuma ɗan izala ne in ka jaba wannan ma sai ce a mu ba ma san sababbin abubuwan nan kawai rikici suke ba ruwan shi da bukhari ba ruwan shi da muwadda ba ruwan shi da usul fiqi kaga wannan shi ma yafi kama da irin malaman nan na boko wanda mutum zai samu wani dan lungu kankani ya lade har ya zama farfesa a cikin shi sai a ce farfesa ne shi akan akan wani dan abu dan kankani akan wani magani kwaya ɗaya ya zama farfesa Dr. Zabila Ladan kai ce na taba yan pharmacy so ake malaman da haka suke malamai mausu'iyun ya dauka ji irin su mala albani dinnan ko Allah ya ji kanshi sune sune model din malaman da haka mala albani yadda ya iya usul fiqi musalawul hadis aqida kuma haka ya iya computer haka ya san siyasar zamani haka ya san rikicin kasashe da ake yi haka ya san tarihi abubuwa da dama in yana bayani akan sai ka ji kamar sune kada ya iya to waɗannan su ne irin model ɗin malaman da jama'a ina fata an fahimci wannan alimamu abu hanifa malamin fikihu ne malami ne masanin kasuwanci malami ne kamar ka ce kwanti sabeyo wanda ya san yanayin yadda ake tsara ƙasashe da tsara birane su suka yi aikin tsara babban birnin bagdad karanta littafin ainihin wato tarikh madaitu salam na ibnu na na alimamu abubakar al-khatib al-baghdadi daga cikin manyan ma'aikatan da suka yi aiki a site a gina bagada ga haddasa abu hanifa da ba malami bane zalla
mun fahimci wannan da kyau jama'a imamu shafi'i malamin arabiya ne malamin fiqh ne malamin tarihi ne malamin kusan komai ne a ilimin zamanin su to duka malaman da haka suke amma malaman yanzu fa to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai ne sai dai sai dai mukamai sunayen mukaman malanta fa ga sunan iri iri zaka ji mutum ɗaya da mukami wajen nawa sunan shi sheik sunan shi ustaz sunan shi doctor sunan shi akramakallah duk wani mukami da ake ba malamai yana amsa shi amma kuma ilimin shi bai fi cikin cokali ba a malantar gaskiya da gaskiya ina suka ta rigima da malaman kwarai saboda wancan shi ke da malantar wannan shi kuma shi ke da karatun kaga ra'asan ala aqibin kenan Allah shi kyauta na'am
da ai bai yiwa ma malami ya san hadisi kawai ilimin hadisi ya da gaske ilimin da bai yiwa ka san shi shi kaɗai kawai in dai har za ka san shi da gaske dole sai ka san wasu ilmomi ma'ana shi ba ka iya detaching ɗin shi daga sauran ilmomi dama muna magana akan malaman hadisi su ne suke da wannan ɗabi'a bai yiwa ka ga malamin hadisi a ce hadisi kaɗai ya sani yanzu imamu zahabi wani sai ya ɗauka imamu zahabi kawai malamin tarihi ne kaɗai amma ba haka bane malamin fiqhu ne malami ne mai fatawa malami ne na hadisi malami ne na jarhuwar ta'dil malami ne na kusan aƙida da komai zaka tare iya tare da su waɗannan ilmomi duka ya san su ya da tafi akan raqa'iq ya da tafi akan fiqhul hadith hadithul ahkam ya da tafi akan masail iri daban-daban haka ibnu kasirin haka duk waɗannan malaman haka suke jama'a dan haka yana daga cikin kuskure ma ka fara taron ga wani malamin hadisi wai hadisi kawai ya sani babu irin wannan malamin hadisi mu dai mu san irin shi ba malamin hadisi lazumin a ce ya zama malamin hadisi da gaske to sai ya san kuma wasu ilmomi sai ya san wasu ilmomi Allah shi kyauta wa hadhihi almushabaha fi haula'i bi idha'i ma wasafa Allah bihi almu'minina min qawlihi wa yuti'una Allah wa rasulahu yace wannan kwatancen da aka yi ma wadancan na cewa su sun yi kama da kafirai waɗanda suke kanu ashadda min minhum quwwatan wa akthara amwalan to a da ira'ihi abinda ke fuskantar shi na bangaren muminai shine da Allah ya ce wa ti'un Allah wa rasuluhu suna wa Allah da manzon Allah da'a su mutanen kirki kenan fa inna ta'ata Allah wa rasulihi tunafi mushabahati alladhina min qabli min qablu domin yi wa Allah biyayya shi da manzansa yana yin yana munafat baya tafiya daidai wa daida tare da kama da kafirai lazimin da'a wa Allah da manzon Allah shine kin yin kama da kafirai qala subhanahu Allah yace kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kallazi khadu sai mala yace fal khitabu fi qawlihi wanda Allah yake magana da su al khitab shine al-mukhatabun audience din da Allah yake damirin da Allah yake ishara gare shi da yace kanu ashadda minkum uwa sun fi ku tsananin ƙarfi waɗancan kafiran na farko wa qauluhu da yace fastamta'tum sai kuka ji dadi in kana lil munafiqina idan ya zama Allah yana cewa ne kum din can da istamta'tum damirin na munafikai ne kana min babi khitabit talwin wal iltifat ya zama daga cikin abin da ake cewa a cikin ainihin aiki da bama'ir at-talwin caccanzawa da kuma al-iltifat juya zance wa hadha intiqalun min al-mughayyibi ila al-hudur ana ana samun intiqali daga ainihin wato damiril ga'ib zuwa ga damirin hadir akwai abin da ake cewa udul a cikin larabci canza yanayin zance ana magana da damirin jam'i sai a koma na ifradi ko damiril ga'ib sai a koma na hadir ko damirin musanna sai a koma na jam'i duba da Allah ya ce wa ataina wa laqad mananna ala Musa wa Haruna wa atainahumal kitabal mustabina sai ya ce mene kuma wa hadainahuma as-siratal mustaqima sai ya ce wa nasarnahum bai ce wa nasarnahuma ba to wannan shine uduli kaga can wala kad mananna ala Musa wa Harun mutum biyu ne dama ko wa wana jaina huma muka tsaitar da su biyun wa kauma huma da jama'a su biyun min alkarbi al'azim wa nasarna huma muka taimake su fakanu wa nasarnahum kai ko wa nasarnahum fakanu humul galibin sai na kuma sake koma wancan damirin sai ce wa atainahuma bai ce wa atainahum din ba kuma qur'ani kenan zancen Allah kaga a cikin kissa guda ɗaya ya canza damirin hasu biyu ya fara damirin tasniya ya kuma damirul jam'i ya sake komawa tasniya duka waɗannan akwai hikimomi da sirrori da ke cikin su shi sa akwai mugun ganganci jama'a a ce mutumin da bai san sirrin arabiya ba bai karanta fiqhul lugal arabiya ba bai karanta nahwul larabci ba balagal larabci bai san waɗannan surorin ba kuma kawai yanzu ba azumi ya kusa ba ana nan ana shiri kawai sai an dame rawani a sami lafiya kawai ce shi mufassiri ne kawai sai a zo a cikin anguwa yi ta dambal dambal ba za a tsaya ana bata da mutanen anguwa kaɗai ba har sai an sa a rediyo an bata da wasu don wannan batawa ce na ran da Allah batawa ce ka je na ta damban damban a cikin alkur'ani ka ji haushi yana nema ya saka kamu da ciwon zuciya saboda zaka ga wannan to wai wani sako wanda yake isawa a madadin Allah da yanzu ya sa kanshi a cikin almuwaqqi'ina ar-rabbil alamin wa huwa la yastati an yuwaqqi'a hatta an nafsi yanzu in ka tambaye shi da dama me sirrin wannan nan an ce huma huma huma aka sake cewa hum kuma aka sake cewa huma me sirrin shi a larabci bai sani ba bai ma watakila hankalin shi bai taba kawa cewa akwai wata matsala a nan ba ma abinda kawai ya sani damiri akwai na musanna akwai na jam'i amma me yasa wannan suka caccanza to wannan a larabci ana ce mishi al'udul yana nan birtik a cikin alqur'ani canza damiri akwai wurin da ake canza damiri irin haka akwai wurin da ake canza ainihin khitab din ana khitabul ga'ib shine irin nan sai a koma khitabu ainihin wato al-hadir damirul mutakallim damirul mukhatab second person kenan ko sai a koma damiru al-ghaib third person yana faruwa haka me yake sa haka ya faru akwai inda ake magana da jam'i sai kuma magana da ainihin wato abin nan ifradi akwai inda ake magana da hadir sai kaga kamar ana magana da ghaib ne duka akwai suna nan birtik a cikin alqur'ani waɗannan alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha to irin nan da yace gashi da yace fastamta'atum ya ce intikalun minal mughayyabi ilal hudur tashi ne da aka canza aka yi ainihin uduli aka tashi daga al-mughayyab damirul ghaib third person ilal hudur zuwa ga damirul second person kama fi qawlihi ar-rahmanur rahim maliki yawmiddin kaga ar-rahmanur rahim damirul ghaib ne maliki yawmiddin damirul ghaib ne amma iyyaka to wannan damirul mukhatab aga iyaka domin wancan da cewa bai antar rahmanur rahim antal maliku yawmiddin shi ne mai da shi damirul mukhatab amma sai aka dawo aka ce iyaka da da za a ci gaba damirin sai a ce iyahu na abudu mun gane sun mahasala intiqalu min al-khitab ila al-mughayyab sannan aka sake juyawa daga ainihin khitab zuwa ga'ib da aka ce mene ulaika habitat a'maluhum kaga a'maluhum gashi kuma can an ce kanu ashadda minkum quwwa da sai a ce antum habitat a'malukum ku dinnan da kuka biye musu kuka irin kafirci wadancan ayyukan ku lalace kaga wannan ya koma al intiqal min al khitabi ila al ghaiba ko min al second person ila third person kama fi qaulihi kamar da Allah yake cewa misali hatta idza kuntum fil fulki kallon wannan ku gani jama'a kuntum kaga mukhatab kenan ko fil fulki wajaraina bihim ba a ce bikum ba birihim tayyibatin farihu biha kisa nahwu jama'a da ake irin na nahwul wadi din nan ko bai isa fa baka iya gane qur'ani da shi dan duk wannan katin babu shi a ciki hakka gama na shida babu irin wannan katin a cikin shi nahwun yan misra ne amma nahwu na gaskiya sai mutum ya karanta irin tafan mutanen da na nahwu tun daga kan irinsu alkitab ɗin can littafan su imamu zujaj irinsu ainihin tashil na su ibnu malik sharhohi irinsu hashatu ibnu sibban hashatu sibban ala alfiya irin littafan ibnu hishamin ibnu hishamin al-misri wanda ake cewa ma ana ganin ya fi sibo iya iya nahau kamar yadda ibn khaldun ya kawo cewa madina nahnu bi misra nasma bil maghrib nasma wa annahu bahar bil misra alimun bil arabiyya yuqal lahu ibn hisham yace an hamin sibawai ce muna kasar andalus muke jin labarin cewa wani wani mutum ya bayyana a misra ana ce mashi ibn hisham ya fi siboyi sanin nahawu tunis nam tunis jazakumullahu khaira ko da bai fi sanin shi nahawu ba to shi ma siboyin bai fi shi iyawa sai dai su kan kanka mun gane wannan da ke ko haka wa qauluhu karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashiduna kaga karraha ilaikum can kuma hum yaukon antumur rashiduna ko kuma da sai a ce karraha ilaihim su a nahawu a nazariyar nahawu akwai abin da suke cema akwai abin da ake cema concord and agreement ko shine dole dama'ir su dinga dacewa da zantukan da ake to ba ko ina yake aiki ba akwai inda ake samun wannan kuma wannan shine asalin hujja alqur'ani game da arabiya domin shine hujja khalida game da larabci mun gane da ba don alkur'ani ba jama'a da yanzu ba za mu iya fahimta larabci mutanen da ba ƙur'ani shine ya wanzar da larabci ya zama larabci shine kaɗai yaren da a yanzu text ɗin da aka rubuta fiye da shekara dubu za ka iya karantawa ka fahimci shi amma ingilishi ba yanzu ingilishi in ka ɗauko littattafan koda nan nan kusa shekara ɗari biyu baya irin littattafan su shakespeare ba kowa ke iya karanta su saboda ya iya ingilishin yanzu ya gane ba sai wanda yake da wani training na musamman game da karanta irin wannan text din wato wanda ya karanta literature na old english sannan shi zai iya gane me shakespeare yake cewa littafin shi su othello da macbeth da martin of venice da makamantansu shekara ɗari biyu kawai yaren ya canza haka ɗauki hausa in ka ɗauki koda yanzu su magana jari da su irin ruwan bagaja waɗanda aka tashi shekara arba'in baya ko makamantansu yaushe aka yi magana jari 1937 shekara nawa kenan yanzu eh an da sabon shekara nawa kenan jama'a ya wuce 70 eh 78 ko to shekara 70 shekara 70 kawai nan nan kusa a rayuwar duniya ba wata shekara bace wannan ba wani rayuwa bane a rayuwar mutum ɗaya ne yake shekaru amma yanzu gaba ɗaya hausar da ke ciki galibin yara ƙanana yanzu kai har da matasa ma da za ka je yanzu asal magana jari ma 'yan sakandare js1 malamin sai ya sha wuya shi ma inda fc ya yi dan kai FC ko ba za ka kanta da magana jari haka kawai ka ji kafin shi ba kana buƙatar wani ilimi mai zurfi a literature ko saboda Hausa ta canza ta canza yau da gobe babu kuma wani wani wato abin nan kamar a ce wani sacred text wani nassun muqaddas wanda yake kare ta to Qur'ani shine wannan nassun muqaddas yake kare larabci da ba da haka bin duk su mu wadadan nan da su Sayyid Bukhari ba za mu iya fahimtar me ake cewa a cikin su wani ya daga cikin albarkar da Allah ya yi ma ainihin wato larabci da ya sauko da alkur'ani da larabci awalam ya kafin aya ko Allah ya ce ta ishe su aya mun sauka musu da alkur'ani da ake karantawa iyaka aya kenan to kaga sai ya ce fa inna dhamira fi qawlihi ulaika habitat a'maluhum damirin da ke cikin fadin Allah waɗannan su ne waɗanda ayyukansu suka lalace suka rugurguje al'azharu annahu a'idun ilal mustami'ina alhadi'ina min mustamti'ina alhadi'ina min hadhihi al'umma damirin yana komawa ne zuwa ga waɗanda suka more rayuwa ta duniya din nan wanda suka wuce makaɗi da rawa daga cikin wannan al'umma su waye waɗanda Allah yake cewa ayyukan sun lalace shin waɗancan kafiran farko da ake kwatance da su ko ko waɗannan da suka kwatanci da kafiran farko kafiran yanzu mala ya ce al'azharu abin da ya fi bayyana shine kafiran yanzu su ne ake cewa ayyukan su lalace na cikin wani al'umma ka ƙauli fi ma abadu kamar da Allah ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina min qablihim ashe zancen labarin alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim ashe labarin waɗancan da ke gabanin su bai zo musu ba wa in kana al-khitabu li majmu'il umma almab'usu ilaiha duk da yake zancen ana yin shi ne da dukkanin jama'ar da aka aiko manzo zuwa gare shi fala yakunu liltifatu illa fil mawdi'i thani bai yiwa a iltifati din sai a wuri na biyu wa amma qawluhu fastamta'u bi khalaqihim zai ci gaba da fassara mana ma'ana waɗannan lafuzza yace fa fi tafsir Abdurrazzaq an Ma'mar an al-Hasani fi qawlihi fastamta'u bi khalaqihim qala bi dinihim suka ji dadi a cikin addinin suka yi wasa da addinin su wayruwa zalika an Abi Huraira ana ruwaito wannan daga Abu Huraira radiyallahu anhu warwaya an ibn Abbas hakanan daga ibn Abbas cewa bi nasibihim min al-akhirah fi dunya suka ji dadin rabansa lahira a nan duniya wa qala akharuna wasu kuma suka ce bi nasibihim min ad-dunya a a suka morewa rabansu na duniya basu ba hankali ba to lamba can da yace lamba ta biyar a ƙasa yace huwa Abdurrazzaq yace huwa Abdurrazzaq ibn Humam ibn Nafi' al-Himyari as-San'ani al-Imam Abdurrazzaq as-San'ani Abu Bakr wulida ama 26 ba'da al-mi'ati al-ula lil-hijra wa kana min al-a'immati al-huffaz ɗaya daga cikin manyan limamai mahadata hadisi as-siqat amantattu fil hadisi wat tafsir wal fiqh a hadisi da tafsiri da fiqh walahu musannafatun ya daltafai da dama ashharuha mafi shahara shine al musannaf gashi nan musannaf na Abdul Razzaq fil hadis wa tafsir al Qur'an ko kuma tafsirin al Imam Abdul Razzaq yana nan anan wanda tafsiri ne da mai isnadoji wa kitabu sunani fil fiqh da kuma sunan din shi na fiqh wa kitabul magazi tufiya sanata 210 undur ka karanta littafin tabaqatul hanabila mujallad na 1 shafi na 289 da kuma tarjuma ta 280 da kuma littafin a'lam na khairuddin az-zarqli a juz'i na 3 shafi na 3531 lamba ta shida da yace an ma'amarin yace huwa ma'amar ibn rashid ibn abi umar al-azdi imamun hafizun thiqatun mutqinun lil hadith limami ne amintacce wanda yake ya san hadisi wa faqihun malamin fiqh wanda bil basarati ama 95 lil hijra an bi shi a kasar basara shekara 95 bayan hijira wa sakana al yamana wa aqama washtahara biha ya zo na kasar yaman a can ya rayu kuma ya shahara a kasar yaman hatta tufiya ama 53 ba'da al mi'at al ula lil hijra انظر البداية والنهاية كرنت البداية ابن كثير مجلد نترى shafi na 266 zuwa da bakwai wata qaribut tahzib na ibnu hajrin kenan a juz'i na biyu shafi na 266 tarjuma ta 1800 da aina da 284 ina fata mun gane wannan da yace anil hasani yace huwa al hasan ibn yasar al basri al hasan al basri da aka sani abu sa'id min kibarit tabi'ina babban tabi'i ne walida sanata ihda wa ishirin lil hijira an haife shi zamanin halibacin sayyidina umar shekara ta 21 bayan hijira bil madinati a kasar madina wa sakana al basra ya rayu a kasar basra wa kana hibra al umma babban malami ne a cikin al'umma musulunci wa imamaha kuma limami ne fi zamanihi sanda yake raye fil hadisi wal fiqh wat tafsir limami ne na hadisi na fiqh na tafsiri wa kana kad shabba fi kaf fi kanfi ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya taso ne cikin kulawa sayyidina ali dan abi talibin Allah ya kara masa yadda wa kana yadkhulu ala alwulati ya kasance yakan shiga fadar sarakuna fa ya amuruhum wa yanhahum yaje musu wa'azi yace ku yi kaza ku daina kaza hatta sarat lahu haibatan azima ya zama yana da kwarjini mai girma da zaran an ce gashi a fadar sarkiwa ne sarkin ya san cewa yayi wani abu wanda bai dace ba tufiya sanata mi'atin ba'da al-ashara ba'da al-mi'a انظر ككرنت وفيات الأعياد ابن خلي كان cikin mujallad na biyu shafi na 69 zuwa 73 a tarjama ta 156 da tazibu tazib a cikin mujallad na biyu shafi na 263 zuwa da 70 tarjama ta 488 abin gode Allah jama'a dillata fannin da ake ambata a wurin nan duka muna da su a makarantar nan walillahi alhamd Allah ya saka mal albani da alkhairi da ka ɗaliban ilimi ba wai kawai za a ji ana ta ambata ne kawai ka dinga gyaɗa kai kamar can gwalgwada ba tun malamin da ka san sunan shi ɗin nan kana jin shi ne kawai ba karanta waye shi ba to in an tashi yau kar ka bari ka tafi gida sai ka karanta duk ga sunan suna kwance suna kallon ka littafa sai ka karanta ka ji wane ne shi ya zama ka san shi sani na hakika ina fata mun gane wannan jama'a can da ya ce lamba ta ainihin takwas ya ce inda ya kawo fassaran fastamta'u bi khalaqihim yace qala bi dinihim yace a karan tafsirin ibnu kasirin a mujallal na uku shafi na 368 haisu zakara zalika an al-hasan a inda ibnu kasirin ya ambaci wannan magana daga hasan al-basri da kuma a karan tafsirin ibnu jarir a juz'i na goma shafi na ɗari da ashirin da uku zakarahu musnadan ibnu jaririn tabari ya kawo magana da isnadin ta kama al'adashi haka lamba ta tara da ya ce wa yurwa zalika an abi huraira shi ma ya ce akan tafsirin ibnu kathirin a dai wannan a mujallar na biyu shafi na ɗari uku da sittin da ainihin takwas haisu zakar zalika an abi huraira ta aida sai ya ce nan kuma da ya ce ibnu abbas shine ce huwa sahabiyul jalil babban sahabi hibrul umma abdullahi ibn al-abbas ibn abdul mutallib al-hashimi al-qurash ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato cousin din manzon Allah ta da amincin Allah su tabbata gare shi turjimanul qur'an masanin fassara al-qur'ani wa imamul muslimin fi tafsir limamin musulmai a ilimin tafsiri faqad da'a lahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi an yu'allimahu Allahu at-ta'wila manzon Allah ya masa sayyidina Abdullahi dan Abbas addu'a cewa Allah ya sanashe shi fassara wa yufaqihu fi din kuma Allah ya bashi fahimta addini fa kana yusamma al-hibr da haka ake ce mishi ainihin al-hibr wa yusamma al-bahru ake ce mishi al-bahru al-hibr asali wato wanda iya aiki da tawada ƙwararren malami kenan bahar kuma wato kogi na ilimi lisi'ati ilmihi fi at-tafsir wal lughati wal maghazi wa ash'ar al-arabi wa ayyamihi kaga ina abin da ke fada su ibnu abbas ba tafsiri kada ya sani ba ya san tafsiri ya san lugha ya san tarihin yaƙe-yaƙe da waƙoƙin larabawa da rigingimun da larabawa suka yi wa kana muqaddaman inda al-khulafa'ir rashidina ya kasance abin gabatarwa ne babban mutum ne a wurin halifofi tunda kan sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali yastashirunahu suna neman shawararsa fi mu'adalatil umur a cikin abubuwan da suka galabaitar da su in sun rasa yadda za su yi daga cikin wanda ake neman shawara a wurinsu har da ibnu abbasin tare da cewa yaro ne kankani wajen lissafin shekaru idan an kwatanta da zamanin da ainihin wato waɗannan halifofin suke rayuwa da kuma suwaye sauran 'yan majalisarsu kusan sa'an 'ya'yansu ne waliyal hajja bi amri usmana sanata 35 yayi amirul hajji da umarnin usman zamanin halifancin Usman shekara ta 35 wa shahida qital al-khawarij ma'a Ali wa nazarahum wa alzamahum al-hujja yayi yaki na khawarija ita ce wato ma'aikatu naharawan kenan tare da sayyidina Ali kuma ya tattauna da khawarija ya kure su karanta tarihin shi a cikin sirru alamin nubala duka akwai wannan labarin wa ta'ammara alal basarati ya yi shugabancin ƙasar basara ya yi gwamnan basara sun masakana ta'ifa ya zo na ƙasar ta'if hatta mata biha sanata samanin wasu tina lil hijira ya rasu shekara da hijira 68 wa kanat wiladatu qabla al hijrati bi salasa sinin an haife shi kafin hijira da shekara uku undur al bidayata wan nihaya libni kathir karanta al bidaya mujallad na 8 shafi na 295 zuwa 306 da kuma at tabaqatul kubra ta al imam muhammad ibn sadin al misri kenan cikin mujallad na uku shafi na 635 zuwa 600 da ainihin 72 wannan ibnu abbasin kenan a takaice kwarai sai ce qala ahlul lugha malaman harshe suka ce al-khallaq al-khalaq huwa an-nasib wal hazz shine rabo abinda mutum zai samu rabon shi wa ka'annahu ma khuliqa lil insan shine abinda aka halitta dan mutum ai ma qaddara lahu abinda aka kaddarta mishi kama yuqalu kamar yadda ake cewa alqasamu lima qusima lahu wan nasibu lima nusiba lahu ai usbita alqasamu rabban mutum abinda aka aka yanka masa wan nasibu abinda ake cewa nasibu shine abinda aka tabbatar masa cewa lalle sai ya samu wa minhu qawluhu ta'ala fadan Allah da yake cewa malahu fil akhirati min khalaq ba shi da komai a lahira ai min nasibin bai da rabo a lahira wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da fadin manzo Allah da yake cewa inna ma yalbasul harira man la khalaqa lahu fil akhirah kadai wanda yake sanya sutura alhariri shine wanda ba shi da wani rabo a lahira wanda bai da rabo a lahira shike sanya sutura ta alhariri sai mu kwana anan insha Allah ga gaba nan mun samu kuma da ma lokaci ya riga yayi sai Allah ya kai mu mako na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله